إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara mu a wannan masallacin na masjidu ad-da'wati wal irshad domin ci gaba da karatun littafi na bulugul maram da muka saba gabatarwa a kowace ranar juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da fadin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba har yanzu muna a cikin babu salati tatawwu ma'ana babi mai bayani akan sallah ta nafila wanda babi ne mai tsawo in Allah ya yarda a yau za mu yi kokari mu kare shi kenan shi yasa ba za mu yi dogon sharhi ba dan mu kare karatu insha Allah kamar da muka saba da karshe akwai bayani na abin da muka saba bayan wannan kuma muna da wani bako da za mu ba shi minti biyar ya dan zo mana da ya ba mu tsarabar da ya zo mana da ita insha Allah kenan a yau za mu tashi hadisin kharija shine hadisi na 300 a cikin wannan babin ba da ya ce wa an kharijata bin hudafa an karko daga kharija dan hudafa radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce inna Allah amaddakum bi salatin lalle Allah ya kara muku da wata sallah hiya khairul lakum wadda ita tahi muku alkhairi min humurin ni'ami daga jajayen raqumma qulna muka ce wa ma hiya ya rasulullah mice ce wannan sallar ya ma'aikin Allah qala yace alwitru shine witri ma baina salati al-isha'i ila tulu'i al-fajr a wanda ake yi a tsakanin sallar isha'i zuwa bullowar al-fajr rawahu al-khamsa maluman hadisin nan guda biyar suka rawaito sa illa nasai sai dai imam nasai wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta sa wa rawa ahmadu an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu ahmad ya rawaito daga amru bin shu'aib da kakansa kwatamkacin wannan hadisin a takaice wannan hadisin kharija yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Allah ya ƙara muku da wata sallah wadda ta yi muku alkhairi daga jajayen rakon ba a lokacin larabawa babu abin da yake tsada a wajen su kamar jajayen rakon ba duk wanda aka ce ma yana da jajayen rakon ba to kamar an gaya masa faka annama hizat lahu dunya bi hazafiri kamar an tattare masa alkhairin duniya ne kamar wannan zamanin a ce maka mutum yana da shirki wanda kashi an ce na da shirgi ai kenan talauci ya kare kenan domin mai mota ma ana mishi tsammanin mai kudi balantana mai shirgi an gane da kyau ko ko da yake yanzu ba mota ba ce ke abin ga ke nuna mutum na da kudi don kada wani ya gani ina jiya yan mota ta ce mai kudi an gane da kyau ko shi yasa da ce ba mota ba ke nuna mutum na da kudi jayyid kenan jajayen rakuma a wajensu su ne abu mafi tsada wanda ake buga misali da su to shine manzo Allah yace Allah ya kara muku da wata sallah wadda tahi alkhairi hiya da abaka jajayen raƙumma suka tambaya wacce ce sai manzo Allah yace musu sallar witri sai yace musu ga lokacin da ake yin ta a takeice wannan hadisi abin da yake na mana shine falala ta sallar witri kasancewar yin ta riko da ita kamar wata kyauta ce Allah ya maka ma'ana idan Allah ya saka daga cikin waɗanda suke kula da sallar witri to kaman Allah ya baka wani ɗaya daga cikin mafi alkhairin abin alfahari na duniya ne an gane da kyau ko ashe kyautar Allah madaukakin sarki wai ba sai ya baka duniya ba ya baka kyauta a ce ya baka damar kokarin neman ilimi ya baka damar kokarin yawan nafila to kyauta ce ya baka mafi girma kamar yadda muka sha karantawa inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib wa la yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu Allah yana ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma baya ba da lahira ma'ana kula da addini sai ga wanda yake so an gane da kyau ko kenan wannan shine abin da wannan hadisi ke nuna muna kuma har yanzu yana nuna muna ashe lokacin sallar witiri yana farawa ne bayan sallar isha'i kenan ba a yin witiri kamin sallar isha'i daga an yi sallar isha'i har zuwa ketowar alfijiri anan ana nuhin mai da suna alfajir sadiq ba alkazib ba alfijiri na gaskiya da alfijiri ya keto kenan lokacin ya kare a hadisi na gaba mala yake cewa wa an abdullahi bin buraida an karɓo daga abdullahi bin buraida an abihi daga ma'aifinsa radiyallahu anhuma Allah ya dada su shi da ma'aifinsa kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce alwitiru haƙƙun shi witiri haƙƙi ne famallam yutir duk wanda bai yi wutiri ba falaisa minna baya daga cikinmu akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi bi sanadin layyin da sanadi wanda akwai yar matsala a ciki a kwanakin gabakarkin bayan na gaya muku alhadithul layyin huwa hadithul ladhi lam yashtadda da'afuhu shine hadisi na da'ifancin sa bai bai tsananta ba kuma mafi yawanci hadisi layyin zaka samu da karshe dai na zamantowa hasanul li ghairihi جيد يتي أخرجه أبو داود بسند لين وصححه الحاكم إمام الحاكم يا إنغان تاسع وله شاهد ضعيف ينادى حديثي وانديك مسا شيدا سيدي حديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه دق أبو هريرة عند أحمد أكرشيدي وانا حديثي حسن لغير حسن لغيره كنا أنا أبوك دليل دشي maza Allah yake cewa wutiri haƙi ne don haka duk wanda bayya yin wutiri baya daga cikinmu an gaye da kyau ko wannan shine kenan malamai suka ce duk inda kashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya yin kaza baya daga cikin mu ko duk wanda yake yin kaza baya daga cikin mu to a wannan ba wai ana nufin an kore masa musulunci bane a'a an kore masa cikar imani ne a hadisai da yawa manzon Allah ke cewa laysa minna man lam yarham kabirana wa ya'rifu li ulama'ina haqqah ko kuma wa yuqir kabirana wa ya'rifu li ulama'ina haqqah baya daga cikin wanda baya tausayin yara baya girman manya sannan kuma baya girman malumai ba baya daga cikin mu kwata-kwatan musulmai ba a baya daga cikin mu mu musulmai na kirki an gane da kyau ko kina wannan hadisin me yake nuna muna ashe in dai har tabbas kana so ka kasance daga cikin mutanen kirki daga cikin musulmai wanda za su kasance kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dole sai ka kasance kana daga cikin masu lazimtar mi masu lazimtar sallata ne sallata ta witiri shine mana abinda manzo Allah ya faɗi anan an gane da kyau ko alwitru haqqun faman lam yutir falaysa minna witiri haƙƙi ne duk wanda bai witiri ba baya daga cikin mu musulmai na kirki a wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa autiru ya ahlal qur'an fa inna Allah witrun yuhibbul witra ku yi witiri ya ku mutanen alqur'ani domin Allah witiri ne yana son wutiri in muka shi gaba za mu kara bayanin mai wannan hadisi yake nuhi hadisi na gaba salahuddin fihi mushkila min haythu as-sawt يمكن أن تستعمل هذا استعمل هذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقى عائشة الله يدرئ التاتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان maza Allah bai kasance ba yana karawa a cikin watan Ramadan wala fi ghairihi ko kuma a waninsa ala ihda asharata raka'a hiya da raka'a goma sha ɗai yusalli arba'an yana yin raka'o'i guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi tsawonsu kada ka tambayi kyawansu da tsawonsu wa yusalli arba'an kuma yana sallah raka'o'i guda hudu fala tas'al an husnihun an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi kyawansu da kuma tsawonsu thumma yusalli thalathan sannan sai ya sallaci raka'o'i guda uku qalat aisha aisha tace fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah atanamu qabla an tutira shin kana kwana kamin kai wutiri qala yace ya aisha yake aisha inna aynayya tanamani idanuwa na suna bacci walakin wala yanamu qalbi sai dai zuciyata bata bacci muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi riwayati lahumma a wata riwaya tasu anha har yanzu daga aisha kin tace kana yusalli min al-layli 10 raka'atin wanzu Allah ya kasance yana sallar da dare raka'o'i guda goma wa yutiru bi sajdatin sai yayi wutiri da raka'a guda wa yarka'u raka'atay al-fajr sai yayi ruku'i raka'o'i guda biyu na al-fajr fatilka 13 raka'a wannan in ka shimilta shi zai yi raka'o'i guda goma sha uku an gane wannan hadisin ko aisha take cewa manzo Allah ya kasance baya karawa a cikin ramadan ko a wajen ramadan hiye da raka'a goma sha ɗai raka'a goma sha ɗai yake ta mi ta kiyamun laili ta witiri baya wuce haka nan sai ta siffanta yadda yake sallolin zai yi raka'a hudu masu tsawo sai ya tsaya ya huta ya tashi kuma ya kare raka'a hudu masu tsawo sai ya tsaya ya huta yayi nawa kenan takwas sai ya tashi ya raka'a guda uku an gane da kyau ko shikenan ya kare an gane da kyau wannan hadisin malamai sun yi kai kawo game da mafhum kinshi da farko dai wannan hadisin zahirinsa abin da yake nuna manzo Allah yana raka'a guda hudu sannan ya zamna ya sallame an gane da kyau ko haka zahirin yake raka'a hudu bai zamna ba sai ta hudu ya zamna in ya sallame sai ya tsaya ya huta sannan ya tashi kuma ya raka'a hudu sai ya raka'a ta karshe ya mi ya sallame sannan ya tashi ya raka'a uku sai raka'a ta karshe ya mi ya sallame to amma wasu malamai suna ganin wannan hadisin ba laisa ala zahirihi ba wai yana nuna manzo Allah raka'a hudu yake jere da juna ba sannan ya sallame a'a yana nuna yana raka'a biyu ya sallame ba tare da ya tsaya ba sai ya tashi ya kawo su biyu ya sallame sannan sai ya tsaya ya huta an gane ko idan ya huta sai ya tashi wasu raka'a biyu ya sallame kai tsaye ya tashi raka'a biyu ya sallame sannan sai ya mi sai ya huta to anan ne kenan wasu malamai suna gani kenan kuskure ne a lokacin tarawihi da lokacin qiyamul laila a ce ayi raka'a hudu jere da juna sannan sai a sallame a ce a huta sannan a tashi ayi wasu suke ce wannan hadisin laisa ala zahiri an gane da kyau ko wannan shine magana wadda take gaskiya za ta fi kusan duk da ni a da ina a wancan ra'ayin na kana iya kai raka a hudu jere da juna an gane ko a wancan ra'ayin nake a da lura da yake da suna abu malik ya kawo sa ya tattauna wannan matsalar a cikin sahihu fiqh sunna da wannan na dogara amma gaskiya bayan an-nazr wa taharri na ƙara ganin wannan fatawar ta cewa biyu ne manzo Allah yake yi in yayi hudu ne sai ya sallame ita tahi kusa da ƙanshin gaskiya domin idan muka lura a baya mai manzan Allah ya ce salatun laili matna matna raka'a nawa nawa ne raka'a biyu biyu ne an gane da kyau ko to wannan ina tsammanin shine matsala wadda za ta yi inganci an gane da kyau ko wanda suka saba sallah wannan masallacin sun sa akwai lokacin da muke yin haka nan to daga yau mun tashi daga wannan mi wannan shi ne dama me yake da suna adalci na na ilimi in ka gane ga abin da ya zama towa daidai to kamar wancan in ka koma mi ka koma daidai kin an kane da kyau ko jayyid sannan wannan hadisin shine yan zahiriya da sauransu irin su albani da sauransu suka tai akan cewa a ashe qiyamul laili ba a wuce raka'a guda nawa goma goma sha ɗaya suka ce dan mi dan ga Aisha ta ce manzo Allah baya karawa akan raka'a 11 a Ramadan da mi da wajen Ramadan an gane ko to sai dai anan kishiyar ce an gane da ke ko wannan matsalar wannan me yake da suna ra'ayin ni bana akan shi dalilin kuma dalilai wanda zamu gani a nan gaba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon tarawihi da suka yi a lokacin da umar ya haɗa su sun yi raka'a ashirin da ɗaya ne an gane da kyau ko bayan wannan kuma wancan hadisin da ya ce salatun laili matna matna a nan manzan Allah ya ce raka'a nawa ake yi ya dai ga yadda ake ne ko a yi raka'a biyu a sallame a yi raka'a biyu a sallame shi kuma nan aisha me take hakaitowa aikin wa take hakaitowa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kinan ba umurni bane shi kuma wancan umurni ne wancan alƙauli ne ita kuma as-sunna qauliya muqaddima ala sunna fi'liya hadisi wanda yake na magana ne ana gabatar da shi akan hadisi na mi na aiki kenan shi manzon Allah abin da yake shine raka'a goma sha nawa sha ɗai amma babu lahi dan ka wuce haka kai akwai ma asar kin da suka nuna manzon Allah wata ran yana wuce mi yana wuce raka'a goma sha ɗai kuma nan malamai suka ce Aisha ta kawo sa ne min babi min babil aghlab ta kawo kaman ta gayi abin da manzon Allah yafi ne yafi yawan yi ne an gane da kyau ko yasa za ku idan kuka je a masallacin harami na makka da madina dukkansu suna wuce raka'o'i guda goma sha ɗaya za ka samu akwai inda suke raka a guda ashirin da ɗai wata ran ma har talatin da ɗai suna yi to duka wannan shi ne zuwa gaba za mu ƙara tattauna wannan matsalar an gane da kyau ko a takaice wannan hadisi me yake nunawa manzo Allah mafi yawancin raka'o'in da yake raka'a nawa ne sha nawa sha ɗai shine abin da yake yawan yi jayyid sai hadisi na gaba malai yake cewa wa Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha Allah da Allah ya dada ita ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yusalli min al-layl manzo Allah ya kasance yana sallah da dare 13 raka'a raka'o'i guda 13 yutiru min dhalika bi khamsin yana wutiri da wannan da raka'a guda biyar la yajlisu fi shay'in illa fi akhiriha baya zamnawa a cikin komai daga cikin wannan sai ta wannan yana nuna mana wani wajahi na witirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga anan Aisha da kan take cewa manzon Allah yana sallar dare raka'a guda goma sha nawa sha uku nan ne ba wai in an gama da ba in an gama da raka'atayil fajr bane banda raka'atayil fajr raka'a goma sha uku wata ran yake tace witiri yana yin raka'a guda guda biyar baya zamna a cikin kowanne daga ciki kenan raka'a biyu biyu kaso nawa yake yi kaso nawa kaso hudu dai ko raka'a biyu ta farko raka'a biyu ta biyu raka'a biyu ta uku raka'a biyu ta nawa ta hudu shi yayi raka'a nawa takwas nawa ya saura a cikin sha uku biyar to biyar kin nan su yake gaba ɗaya baya zamna sai raka'a ta nawa sai raka'a ta ƙarshe sai yayi wannan shi ma wajihin yami ya halatta ya zo a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina wannan hadisin yana ƙara tabbatar mun da cewa tabbas wai da aka ce rako'in manzon Allah goma sha ɗai ana nuhin abin da yake yawan yi ne amma wataran yana wuce haka kai wataran ma yana yin ƙasa da haka jayyid wa Aisha radiyallahu anha qalat min kulli layli qad awtara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga kowanne yanki na dare manzo Allah ya yi witiri fantaha witruhu ila sahari sai dai witirinsa yana karewa zuwa ga as-sahar ay tulu'il fajr ana yana karewa zuwa lokacin fitowar alfijiri muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa ma'ana wannan hadisi yake me yake nuna muna yana nuna muna cewa kowanne yanki na dare manzo Allah ya taba yin sallah ta witiri an gane da kyau ko kowanne yanki na dare farkon dare wataran ya taɓa yi tsakiyar dare ya taɓa yi ƙarshen dare ya taɓa yi amma wani lokaci hewan yi a ƙarshen dare an gane ko kenan wannan sai nuna cewa babu laihi mutum ya yi witirinsa da an yi sallar isha'i an sallame sallar isha'i sai ka tashi ka yi witirinka hasali ma mu wannan muka saba da shi mu taso mu a gida a masallaci na tsohonmu da an ƙare sallar isha'i an ɗan jima an ƙare askar an ƙare askar saura sun ta yi sai a tashi a azami a azami shafi'i da witiri mu lokacin mun ma azama shi shafi'in da witirin ma lokacin ne ake yinsa da an yi sallar isha'i ake yinsa an gane ko kenan babu lahi a yi sa a farkon dare da kai sallar isha'i kai in kuma kana so a ka bari tsakiyar dare ka tashi kai in kuma kana so ka bari karshen dare kai wannan shine kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana shafi'i da witiri ba a cewa ga dole sai ga lokacin da zaka yi sa matukar dai alfijiri bai keto ba kuma matukar dai an yi sallar isha'i وعن عبد الله بن عمرو بن العاص daga Abdullah bin Amr bin al-As Allah ya dada shi qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace mini ya Abdullah ko ya Abdullah ya kai bawan Allah la takun mithla fulanin kada ka kasance kaman wani kana yaqumu min al-layli ya kasance yana qiyamul layli fataraka qiyamal layli sai ya bar qiyamul layl muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa abdullahi bin amr bin al-as mun taɓa ba da tarihinsa a wannan masallacin ya shahara tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu da yawan ibada an gane da kyau ko shine ma'aifinsa ya ma aure yana yana dan karami wanda bai kai shekara 18 ba ma'aifinsa ya masa aure an gane da kyau ko shi kuma a lokacin yana cikin mai da suna zahinsa na yawan ibada amarya kusan sai da ta yi kwanaki kusan wata guda ko watanni ma bai taba kusantar ta ba an gane da kyau ko ya kai mata abinci an ci shikenan shi zai tashi da dare ta sallarsa daga harkon dare sai karshen dare sahiya ta yi kuma sai tashi da ni da azumi da dare sallah da sahimi da sahi azumi to yaushe za a samu damar kula da kula da iyali an gane da kyau ko to kun gani da karshe dai tarihi ne mai tsawo da karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sa ya ja masa kunne akan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce sa da ya takaita a wannan ibadar da yake yi dan saboda yana shiga a cikin haƙƙin wa a cikin haƙƙin iyalinsa wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan iyalinka suna da haƙƙi akan ka to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha kunnuwa sai ya ce kada ka kasance kamar wane anan manzo Allah bai ga wane ne yake nihi ba an gane da kyau ko wannan sai nuna idan wani abu na aibi ne ba a so a gaye sa a kira sunan mutum kai tsaye a yi mi a gaye sa matukar dai an san da wannan mutumin za a iya a gansa gaba da gaba a yi masa nasiha idan kasance ba a iya ganin sa gaba da gaba to wannan kuma sai a jewa ta in an yi daidai ta shigo kunnan sa shikenan kamar yadda muka yi masu yan komedi ko an gane da ke ko ba mu da incin ba mu da ba mu san inda zamu haduwa da su ba da muka jefa ta kun gani a titi sai ta mi sai ta shigo a kunnuwansu da nazo na ga muku akan cewa sun labari ya isko su ko kuma sun ce za su gyara kun ga irin wannan in an san mutum za a yi a masa nasiha gaba da gaba to shi aka hiso amma in an san da ba za a iya haduwa da shi ba ko kuma an yi masa yaƙiya babu lahi a hito a gaban mutane a mi a nuna mi a nuna mi a nuna abin da ya yi an gane da kyau ko dan saboda waɗanda suke irin wannan ɗabi'a tashi su masu bari to anan manzo Allah dai muhallu shahid sai ya ɓoye wa yake nuhi kada ka kasance kamar wane yana qiyamul laili sai ya mi sai ya bari wannan nan kuma har yanzu ba a san wane ne ba ni wannan hadisi yake nuna muna yana nuna muna har yanzu ka'ida wadda kuma asalin ta hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbul amali ila Allah adwamuhu wa in kalla mafi soyuwar aiki a wajen Allah shine wanda za a dawama ana yi komi karancinsa an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan duk ibadar da ka zaka yi ta nafila zaka yi to kai kokari kai daidai wanda zaka yi hakka rasu kana yi me muhimmancin rike ibada guda kana yi dawama akan ta dawama akan wata ibada wadda take ba wajibi ba zai saman maka da abubuwa kamar haka na farko shine duk lokacin da wani uzuri ya hana maka yin wannan ibadar to Allah madaukakin sarki zai baka ladar kamar kayi me kamar mi kamar kayi ta dama dan saboda ka saba yin kuma duk ibadar da ka rike ka saba kana yi to kai an baka damar in lokacin ta ya wuce kai me karamka ta an gane da kyau ko ma'ana dai wannan hadisin yana kwadaitar da mu akan cewa kowanne daga cikin mu ya hudda wani lokaci ko ya hudda wasu adadin rako'in da zai dawwama akan su har a ƙarshen rayuwarsa yana yi kada ka ga karanci a kayyade in Allah ya so a kowanne dare na yi maka na alkawali zan zanya raka a uku in kana ma so ka kayyade maka raka a guda rar da ka ji nishadi sai ka mai sai ka kara akan haka nan amma dai kada ka yi sake ta yi kasa game ga abin da ka saba an gane da kyau ko idan kai haka zaka samu alkhairi alkhairi mai yawa wannan lalar taka ba za ta katse ba ko da ko a ce ka samu uzurin da ya hana maka ya hana maka yin ta jayyid a hadisi na gaba da ke cewa wa an ali ibn abi talib an karbo daga ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahli alquran ku yi wutiri ya ku mutanen alqurani fa inna allaha witrun domin shi Allah witiri ne yuhibbul witra yana son wutiri rawahu al-khamsa mutum biyar suka rawaito sa wa sahahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta sa ku yi wutiri ya ku mutanen alkur'ani manhum ahlul qur'an waye mutanen alkur'ani malamai suke ce mutanen alkur'ani na farko su ne wa su ne masu karatunsa masu haddarsa masu sauraronsa masu kokarin aiki da shi an gane da kyau ko ba ana nuhin sai wanda ya haddace sai wanda ya haddace sa ba domin tana iya ka haddace alkur'ani kuma ya kai ka a wuta wasu Allah yake cewa inna Allah ya za'u bi hadal kitabi aqwaman wa yarfa'u bihi akharina wannan littafin Allah yana kaskantar da wasu dalilin sa wasu kuma yana mi yana daukaka su da mi dalilin sa daga ciki shine wanda zai haddace sa baya aiki da shi irin su ne za su yi matashin kai da alkur'ani kace musu lahiya sai ya ce maka 60 bisa 60 ai ba matsala ko an gane da ke ko da Allah ni amfanin wannan wai mutum ya matashi da alkur'ani a ce mishi kai kur'ani zaka matashi da shi ce a'a nan ma sattin ne nan ma sattin ne to kenan duk guda ne an gane da kyau ko sai dai ya manta shi wannan sattinkin ne a zahiri yake an gane da kyau ko shay'un ne malmus shi kuma sattinkin shi ana ganin su ana iya taba su idan mutum ya taba shi ana cewa ya taba alkur'ani mi za a ce ya taba gashi ya taba ko kai ya taba an gane da kyau ko wannan shine kenan na wannan kun ga duka yana nuna muna ashe ba karatun alkur'anin ba mi aiki da shi an gane da kyau ko wannan shine kenan hayatun bila ilmin hayatun zamimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyu Allah ya kara mana tsoron Allah ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke karatu a wannan hadisin a ƙarƙashin sa malamai suka yi istinbati akan cewa ashe nan da manzo Allah ya ce inna Allah witrun yuhibbul witra Allah wutiri ne yana son wutiri suka ce a nan wannan hadisin sai ke nuna cewa ashe kowace ibada idan mutum zai kokari yayi wutiri to Allah ya fi son ta an gane da kyau ko kowace ibada suka ce misali zaka yi sadaka babu lahi dan kace da wutiri zaka yi sadaka an gane da kyau ko misali a me yake da suna akwai akwai misalai masu yawa wa zai ba zai ba mu wani misali a eh wutiri shida ma asali haka ne dole sai an samu adadi na mi na mara aha dabino in mun kawo sadaka ai ya shiga a ciki ko jayyid to a wurare da yawa buɗe baki misali dabino da nawa aka ce kai a uku arwalla me aka yi so kai uku aka yi so kai shine adadi na mara abubuwa da yawa Allah ya sanya su adadi na witiri dan saboda yana son haka an gane da kyau ko to wani zai iya cewa to aure fa kidan sai a ce mai mata uku ya mai mata nawa mai mata hudu tunda shi mai mata uku witiri yayi kuma inna Allah witrun yuhibbu alwitra mai mata guda ya mai mata nawa mai mata biyu an gane da kyau ko yanzu haka za a barinta haka za a barinta amma nan gaba sai a tada ta kun gane da kyau a bar ta haka nan gaba sai a tara ta mai mata guda ya hi mai ya hi mai mata biyu nan gaba kuma sai mu tara ta mu ce a to an tara ta jayyid jayyid a takaice dai dukkanin abinda ba a zahiri ya nuna cewa ba haka aka yi so a yi to an yi so a yi witiri amma abinda zahiri haka aka ce a yi an gane da ke ko to a yi haka nan kin shine ya zama daidai hudu aka ce su ne tafko to mu bar su akan hudun an gane da ke ko tunda na ji me yake da suna latizawa sun zaburo kada su ce an daidaita su da kannansu jayid kina a takaice dai witiri ana son shi a cikin komai wa ali ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya dada su annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama qala wa za Allah yace ij'alu akhir salatikum bil layli witran ku sanya ƙarshen sallar ku ta dare ita ce witiri ma'ana ya kasance witiri shine ƙarshen mi abinda mutum zai an gane da kyau ko muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisi me yake nuna muna ashe a me yake da suna witiri ana so ya kasance shine sallah ta ƙarshe da mutum zai yi ma'ana kamin ketowar mi kamin ketowar alfijiri wannan shine kenan kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna mun da cewa ashe shi witiri fifikonsa ya danganta daga mutum ne idan ya kasance kai kana da raunin ka tashi karshen dare to abin da ya alkhairi shine kai witirin ka kahin kai mi kahin ka kwanta idan kana tsoron ka ki tashi karshen dare kenan kai abin da ya dacewa a gare ka kai witiri a wani lokaci kahin kai mi kamin ka kwanta an gane da kyau ko shine akwai ka'ida a wajen malaman malaman usul suke cewa suke cewa al-fadilu qad yakunu mafdulan bi sababi fawati al-maslahati anhu an gane da kyau ko al-fadilu qad yakunu mafdulan bi sababi fawati al-maslahati anhu ma'ana abinda aka ce an yi son sa to akwai lokacin da kuma zai komo ƙasa ya kasance kishiyarsa shi zai shi ya dacewa gare ka bil misali yattadhi al-maqal a wani lokaci aka yi so a yi sallar witiri a wani lokaci ƙarshen dare to sai kasance kai in ka kwanta ba ka iya tashi ƙarshen dare to kenan kai alfadil a gare ka menene ka yi ta ami ka yi ta ami ka yi ta ashe kamin ka kwanta an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid rawahu ahmad wa thalatha ahmad ya rawaito sa da marwayata hadisi nan guda uku wa sahahahu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta sa wa an ubay bin ka'ab radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yutiru bi sabbi hisma rabbikal a'la manzo Allah ya kasance yana wutiri da sabbi hisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun da qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad rawahu ahmad ahmad ya rawaito sa wa abu daud da abu daud wa nasa'i da imam an-nasa'i wa zada kuma ya kara wa la yusallimu illa fi akhirihinna baya yin sallama sai a ƙarshen su ma'ana sai a ƙarshen raka'a yake sallamewa ولأبي داود رواية إمام أبي داود والترمذي دا إمام الترمذي نحوه مكة من تنسى عن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة ألا يدد إتا وفيه أكوي أتكي كل سورة في ركعة قوة سورة ينا ينتأكو أركعة دي وفي الأخيرة أركعة تكرشكم سيكرا تقول هو الله والمؤوذتين دفلقي دناس أنقاين دي كيوكو جيد wannan hadisin yana bayanin abin da ake karantawa ne a cikin witiri musamman raka'o'i guda uku na witiri maza Allah yana karanta raka'a ta farko sabbi hisma rabbikal a'la raka'a ta biyu qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku qul huwallahu wataran kuma sai ya kara qul huwallahu da falaki da nas an gane da kyau ko kina wannan hadisin ga abin da yake nuna muna yana nuna wannan sune aka hiso ittifakan malamai sun ta akan cewa ba dole bane sai wannan surin a wannan surin aka yi so karanta ashe da zaka zo ka yi raka'a guda ukun nan ka karanta Fatiha kawai sallar ka tayi da zaka zo ka yi su ka karanta wasu surori ba wannan ba sallar ka tayi amma sai dai al-afdal shine ka mi ka karanta wannan surorin an gane da kyau ko wannan shine kenan jayyid sai hadisi na gaba a an tsallake hadisi wanne yawa wa an talq ibn ali an karbo daga talq bin ali radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu naji manzon Allah yana cewa la witrani fi layla ba a yin witiri guda biyu a dare guda rawahu ahmad wa thalatha maluman hadisi guda uku suka rawaito sa da ahmad wa sahahahu ibn hibban ibn hibban ya inganta sa wannan hadisi me yake nunawa witiri guda ake yi ba a biyu misali a lokacin ramadan ka yi sallar tarawihi tare da liman sai da aka kare ka saba kuma da dare kamin ka kwanta kana witiri to idan ka tashi za ka yi wata sallah ba za ka yi ba ba za ka yi witiri ba sai dai ka yi rako'inka in ma raka a hudu ko raka a shidda ka dai adadi wanda yake na cika domin ka kara yin wani witiri to shi kenan babu witirin don mi ake ce ma wutiri shine dai ka yi sallah wadda a ƙarshen ta za a samu raka'a guda ba ta da mi ba ta da yar uwa ina lokacin da kai raka'a goma sha uku a wajen tarawihi ka zo kwantawa sai kai raka'a guda uku sun yi raka'a guda nawa goma sha nawa sha shidda kun ga ba a samu wutiri ba an gane da kyau ko to kina shine abin da wannan hadisin yake nunawa jayyid sai hadisi na gaba mala yake cewa وعن أبي سعيد الخدري أن كتبودك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ألا يدرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزا الله يأتي أوتروا كيوتري قبل أن تصبحوا كامن كويسا هي معنى كامن الفجر كيتو رواه مسلم مسلم يروي توسا ولابن حبان رواية ابن حبان من أدرك الصبح دون ديرسك الصبا ولم يوتر alhali bai yi witiri ba fala witira lahu to babu witiri a gare sa an gane da kyau ko duk wanda alfijir yake to bai yi witiri ba shikenan me witirin ya mi ya kubuce masa amma wannan ya shahi wanda bai saba yi ba ya shahi wanda sai ya ga dama ne ke yi an gane da kyau ko a wannan kuma hadisin dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa al-ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر duk ibadar da Allah ya sa ga lokacin da za a yi ta to idan lokacin ya wuce to shikenan ibadar ta kubuce maka baya halatta ka yi ta sai da me sai da uzuri an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wanda bai saba yin wuturi ba ko sai ya ga dama yake yi da an yi sallar asuba ko da alfijiri yake to shikenan baya da damar yami yayi wannan ibadar aha sai mu zo a hadisi na gaba mala yace wa an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya da shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man nama anil witri duk wanda yayi kwana bai yi witri da ya saba yi ba aw nasiyahu ko kuma ya manta sa falyusalli to yayi salla idza asbaha ma'ana ya sallaci witrin idan ya wayi sahiya aw zakara ko kuma ya tuna rawahu al-khamsa marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito sa illan nasa'i sai dai imamun nasa'i kun ga wancan hadisin yace duk wanda asuba ta yi bai wuturi ba shikenan ko wannan kuma yace ni an gane da kyau ko wanda kwana ya dauke sako ya manta to duk lokacin da ya tashi yana iya mi ya ramka sa a wancan ana nufin wanda bai mi ba bai saba ba wannan kuma ana nufin wa wanda ya saba an gane da kyau ko wannan shine kenan kuma wannan shi zai kara fassara mana waccan ka'idar العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر سيدا أزري مي أزري شيني منتوا ko kuma mi ko kuma kwana ko abin da ya kama da haka kenan wannan hayin zai na ƙara tabbatar mun da mahimmancin mutum ya dawwama akan yin mi akan yin sallah ta wutiri ba sai ya ga dama yake yi ba to sai dai wajen biyan wutirin misali ka saba yin raka'a raka'a biyar kamin ka kwanta ko ka saba yin raka'a uku kamin ka kwanta wanda shi ne mafi yawan abin da ake yi raka a uku sai ko da ka tashi an yi sallar asuba an gane da kyau ko? jayi to yanzu kana so ka ramka mi wannan wutirin to ya kamata ka yi sa aha ya kamata ka yi sa a ba na amsa ya kamata mutum ya ramka wannan wutirin jayi a raka'a ɗai raka'a kawai ɗai zai sai ya bar sauran yadda mutum ya saba to duka dai babu ƙanshin gaskiya a ciki daidai shi ne raka'a ta make da suna duk sallar da mutum ya saba yi ko raka'a nau ka saba yi da dare in za ka biya ta bayan alfijiri ya keto to za ka cika ne ma'ana idan uku ka saba yi za ka yi nawa hudu idan goma sha ɗaya ka saba za ka yi nawa goma sha biyu an gane da kyau ko domin masu Allah ya ce ba a yin wutiri da rana an gane da kyau ko to kai an baka damar karamta amma sai ka cika mi sai ka cika raka a guda masu an gane da kyau ba da alfijiri ya keto in dai har za ka ramka wutiri da ka saba yi to sai ka ƙara raka a guda an gane da kyau ko wannan shine kenan malamai suka ce hikimar da ta sa haka nan wallahu a'lam shine ini yana da wutiri shine sallar magariba to lokacin da kai raka'a uku in aka hada ta da sallar magariba sun yi raka'a nawa shidda kenan ba a samu wutiri ba to shi yasa sai aka ce kai me kai raka'a hudu misali kenan aka hada da magariba misali sun yi raka'a nawa bakwai kenan an samu dai an samu dai wutiri an gane da kyau ko kenan wutiri in za a ramka sa in dai lokacin sa ya wuce za a ƙara raka'a guda yana da kyau wannan a rike wannan abin aikin da kyau aha ha eh kana raka uku eh biyu biyu za ka yi ka yi biyu ka sallame sai ka yi biyu ka sallame an gane da kyau ko za ka bayyana karatu ko ba za ka bayyana ba a za ka bayyana za ka bayyana an gane da kyau ko yadda dai kake yi sai dai za ka ƙara raka a guda ne جيد حديث نغب مالك تيوا عن جابر رضي الله عنه قال دغ جابر الله يدد شي ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل duk wanda yayi tsoron kada ya tashi karshen dare falyutir awwalahu to yayi wutiri a farkon daren wa man tami'a an yaquma akhirahu wanda kuma yake da tsammani yake da tabbacin zai tashi a karshen sa falyutir akhiral layli to ya witiri a ƙarshen dare fa inna salata akhiril layli mashhuda domin sallah ta ƙarshen dare halartatta ce me yake nuhi da mashhuda ai Allah yana halartowa wadhalika afdal wannan kuma shine mafifici wannan hadisin yana ƙara tabbatar min da waccan ka'idar da muka gayi abinda aka yi so witiri a yi sa ina a ƙarshen dare dan me yasa dan a lokacin Allah yake sabkowa a me yake da suna sama'id duniya kamar yadda yazo a hadisi Allah yana sabkowa a ƙarshen dare sai ya ce halmin sa'ilin fa astajib halmin halmin sa'ilin fa utiyahu hal min da'in fa astajiba la hal min mustaghfirin fa astaghfiru la akwai mai roƙo in biya masa bukatarsa akwai mai kira na in karba masa akwai mai neman gafara ta in gafarta masa mazala ce babu wanda zai yi addu'a a wannan lokacin face Allah maɗaukacin sarki ya karba masa domin a lokacin ya sabko a sama ta duniya an gane da kyau ko to shi sa sallar witiri aka yi sonta a wannan lokacin amma manzan Allah ƙarare ce in kai ka san baka iya ka tashi wannan lokacin to ka yi ta amin kamin ka kwanta kenan kai a wajenka abin da ya yi shine ka yi me ka yi ta kamin ka kwanta an gane da kyau ko wannan shine kenan a maliki to a hadisi na gaba wa an ibn umar radiyallahu anhuma daga ibn umar Allah ya dada su anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tala'a al-fajr idan al-fajr yake to faqad dhahaba waqtu kulli salati al-layl to lokacin sallar kowace dare ya tahi ya wuce wal witri da kuma witri fa autiru qabla tulu'il fajr dan haka ku yi witri kamin al-fajr yake to har yanzu dai wannan hadisi me yake nuna mana lokacin witri shine kamin daimi al-fajr yake to وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا مزا الله يكسن جينا سلا والها ركع غدا هدو ويزيد ما شاء الله سيكار أبند الله يسو رواه مسلم وله عنها هيا ينزو أكوي رواية تاس مسلم كين أنها سئلت أن تنبيتا هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى هر منزا الله يكسن جينا سلا والها قالت تتي لا آآ illa an yaji amin maghibihi sai dai idan ya dawo daga balaguro walahu anha har yanzu da gare ta tace ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qattu ban taba ganin manzon Allah yana sallah ba subhata duha nafila tawalha wa inni la usabbihuha kuma ni ina yinta an gane da kyau ko wannan hadisin a zahiri akwai tumka da warwara da farko dai me ake ce ma sallar walha sallar a hausa ke cewa walha an gane da ke ko salatu duha sallar walha wannan salla ce da ake yi lokacin da aka yi hantsi lokacin da rana ta dago daga sama kai da me yake da suna rumhin idan lokacin da rana ta dago daga tsakiya kamar irin witter hakan ga ko kahin ma witter mutum yana iya daga lokacin sallah take fara ma'ana lokacin take farawa mu ɗauki misali witar daga witar zuwa ba on zarza midi to za a cewa dai kamin midi da dai rana ta zo mi ta zo tsakiya da rana ta zo tsakiya shikenan lokacin yami ya kare ana iya cewa midi domin tura sun ce midi tak tak rana take zuwa mi tsakiya an gane da kyau ko to gurgusa wata ne wannan kuma ya danganta daga lokacin zahi zuwa lokacin sanyi kamar yadda muka taba bayani daga rana lokacin da rana ta dago sama zuwa ta zo tsakiya da ta zo tsakiya shikenan lokacin yami ya kare shine lokacin shine sallar walha to anan Aisha tace manzo Allah yana yin sallar walha raka'a hudu watar ma yana karawa a kuma gaba tace a baya ma yin sallar walha sai in ya dawo daga balaguro a ruwayar ta karshe tace bata taba ganin shi yana sallar walha ba amma ita kuma tana yi akwai tumka da wara ko babu akwai amma ga wanda yake a sama-sama mun ce la ta'aru da bainan nusus ko la ta'aru da fin nususi nusus ba sa cin karo da juna malamai suka ce a gaba ɗayansu suna nuna na farko aisha ta san da cewa manzo Allah yana sallar walha an gane da kyau ku to sai dai ita ta ganshi da idanunta kuru-kuru yana yi shine bata mi ba bata gani ba shi yasa ta ce ba taba ganin yana yi ba amma ita tana mi tana yi da a ce baya yi da za ta yi ba za ta yi ba an gane da kyau ko kenan ita ba ta taba ganin shi ba da idanunta yana yi kenan dai a takaice wannan hadisi yana tabbatar mun da sallah walha sallah ce wadda ta zo a sunna malam kuma ya kawo wanda riwaya da nuna muna akwai malaman da suke ganin ba sunna bace domin ga Aisha ta ce manzo Allah bai yi ba to amma a ƙarshe dai magana mafi inganci manzo Allah yayi sahabbai suna yi ga Aisha ita da kanta da tarwaito hadisin ta nuna cewa tana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ko kuma ita da kanta ma tana yi a hadisi ina shi shine na karshe ko malai cewa an zaid bin arkam daga zaid dan arkam radiyallahu anhu Allah ya dada shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala salatul awabina sallar masu komawa zuwa ga Allah su ne al'awwabina salatul awwabina sallar masu komawa zuwa ga Allah hina tarmadul fisal lokacin da a ƙafahuwan ɗan jinjirin taguwa yake zahi me ake nufi da wannan shine kun san taguwa raƙuma idan ta aihu ɗiyanta da ta aihu suke fara mi suke fara tahiya ba ɗan mutum bane wanda ya aihe sa sai yayi kusan shekara sannan ya fara iya tahiya ko da a aihe sa zai tashi yayi tahiyarsa to sai kasance jariran nan ba sa da haƙurin rana tunda kohotan su yana da tafshi sosai yawa yana da taushi sosai bai yi tauri ba kamar na iyayen to da an ce rana ta ɗan hudu ta ɗago an gane ko kamar irin zuwa dijar hakan ga to wannan raƙuman ba sa iya tahiya cikin rana don saboda zahi to shine sai manzo Allah ya ce sallar masu komawa zuwa ga Allah wannan lokacin ne abinda dai ake nihi shine mi yana daga cikin ɗabi'a ta mutanen kirki masu komawa zuwa ga Allah suna sallah a wannan lokacin ma'ana dan manzon Allah yana ƙara kwadaitar da mu ne akan yin mi akan yin wannan sallar ta mi sallah ta walha sai hadisi na ƙarshe ko ko biyu ne wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla duha 12 raka'a duk wanda ya sallaci walha raka'a guda 12 bana Allah lahu qasran fil janna Allah zai gina masa al-qasr al-qasr shine ma'ana fale ma'ana gidan sarauta shine alqasr Allah zai gina masa wani gida na sarauta a cikin aljanna rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya rawaito sa wastaghrabahu sai dai ya ce hadisi ne gharib an gane da kyau ko mun yi hadisi mun yi bayanin ma'anan hadisi gharib ko ba ko da yake ke da'ifi ba amma dai wannan hadisin da'ifi ne an gane da kyau ko wannan hadisin bai inganta ba wanda ya kayyade raka'a guda goma sha biyu wa na aisha radiyallahu anha qalat دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي manzo Allah ya shiga gidana fa sallat duha sai ya sallaci sallah ta walha thamaniya raka'atin raka'o'i guda nawa guda takwas rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito sa fi sahihihi a cikin me yake da suna littafin sa da tace ya shiga ɗakin ta yi raka'a goma sha ya raka'a takwas ba shi yake kora magana mu da muka ce bata ganshi da idanunta bane domin misali tana aiwa tana bakin kofa ko tana can cikin runwashi sai ya shigo a cikin daki an gane ko ya shigo ya yi sallar sai ya huta tana aiwa idan ya hito sai tambaye shi ni kai ina na yi sallar raka'a hudu ko kuma akwai wani yaro ya shiga an gane da kyau ko ya gani manzo Allah ya sallar tambaye shi kai mi manzo Allah ya a cikin daki ga abin da yake kenan baya kore ci wanda muka yi yayi mi bata yi mi ba bata gani da idanunta ba a takaice wannan hadisan gaba ɗaya suna nuna mana mahimmancin sallah ta mi sallah ta walha mu yi ƙoƙari ko da a ce ba mu dawama a kanta ba lokaci zuwa lokaci mu riƙa yin ta an gane da kyau ko sauwa sallar walha duk wanda ya saba yin wannan sallar Allah zai sama rayuwar shi albarka duk wanda yake wannan sallar idan kai wannan sallar zaka ji kuncin da kake fama da shi a cikin wannan inin to zaka ji Allah ya tahiyar maka da shi an gane da kyau ko sallah ce mai daɗi ga wanda ya saba yin ta kuma ba ta da adadi kayyadadde daga raka'o'i guda biyu zuwa abin da ya sama an gane da kyau ko abin da aka yi so shine dai mutum ya aje kayyadaddin mai da suna raka'o'in da zai yi a duk lokacin da ya tashi kuma ba a ce sunna bane mutum ya karanta suratul duha a ciki domin akwai wanda suka kirkira a cikin sallar walhasi an karanta mi wadduha babu wannan sharadi idan ma ka sa kanka a cewa akan cewa sunna ne to ka kaga abin da babu shi addini kana iya kai suratul fatiha ita kadai kuma kana iya ka ƙara wata sura bayan wannan surar in uwa masu girma nan muka zo ƙarshen babu salatit tatawu bayan bayani akan sallatami sallatami sallata ta nafila kamar da na faɗa muku a yau muna da ɗan uwa wanda a kwanaki lokacin da ya zo ya kama na ziyara a nan shine mai yake da suna ismail tafaddal shekh ismail bismillah za mu ba shi minti biyar ya muna hadiyya an gane da kyau ko? a ajiye tambayar na wani sati an gane da kyau ko? jayi a kamin wannan saƙonmu na yau shine wani abu ne mai ban haushi kuma mai ban dariya an gane da kyau ko? a satin da ya gabata mun yi bayani akan masu satar mi satar takalmi to ni ban san cewa zan yi ba wa'azi ya yi aiki ko kuma wa'azi bai yi aiki ba domin daga juma'a wadda ta wuce zuwa yau takalmi taki uku aka sace mini taki uku kuma ba irin na in yaku bayu ba an gaya da kyau irin na wajen zuwa wa'azi da hawa mimbari to su aka kwashe mini taki uku ni abin ya bani mamaki sosai amma ko da yake na ce ina fatan ina fatan wannan abin da ya faru da ni ya sa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu an gane nake ko idan Allah ya so mutane yana yawan mi jarabtar su ina fatan Allah ya sa wannan hadisi nake akai na jayyid kenan zamu ba shaka Isma'il da yake da suna dama ya zo muna da tsarabar da zai so muna ita da farko zan muku ta'arifin sa ga wanda san sa ba a ran nan wannan dan uwa ne abokin da'awa wanda muka haɗu da shi a hanyar kafafen sadarwa ta facebook asalin shi ɗin niyame ne amma a america yake a can yake da zama da aiki wanda hatta ma limanci yana yi a america inda muka haɗu da shi ta hanyar da zo sosiyo shi ne lokacin da ya zo a gida ganin gida ya kama na ziyara yanzu zai koma na ce ya kamata a ce kamin ka koma ka zo ka amfanar da mu da wani abu an gane da kyau ko muna fatan Allah ya kara ma rayuwarsa albarka kuma ya kara mana irinsu wanda ba suna tahiya turai ba ne don saboda su yi sharholiya suna tahiya turai ne don saboda su yi ne su nemi abin da za su taimaka ma kansu su taimaka ma iyalin su taimaka ma addininsu ku za ka zancen da nake muku kwantikinmu na facebook da kwantikinmu na, na youtube duka shi ya buɗa mana su hatta akwai wasu kirgi da ake sa wanda za su taimaka wajen duk abin da aka yi yaɗu ko ina kirebin shi yake sa su an gane da kyau ko suna fata Allah ya saka mishi da alkhairi wannan shi ne ke da bismillah
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أيها مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته gaskiya wannan kujera ta yi nauyi sosai amma tun da mu malaminmu ya yi umarni ba a iya saba wa umarnin shugaba karkashin fadin allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa aya na hamsin da tara sanadiyar haka insha Allah za mu samu kalmomi kamar uku da za mu gabatar makaina da waɗanda suke ji wannan masallaci ma albarka na farko shine yin tsoron Allah subhanahu wataala musamman ramadan yana karasowa kenan mu kokari mu tarbi ramadan da tsoron Allah subhanahu wataala abdullahi bin mas'ud yake cewa a ƙarƙashin aya na suratu ali imran aya na dari da biyu fadi allah ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun abdullahi bin mas'ud yake cewa haqqa tuqatihi an yuta'a fala yu'sa shi ne a bautata a yi Allah da a bi Allah kada a saba mai a yi ambaton Allah kada manta da Allah a gode wa Allah kad a yi Allah mutunci kad a mutunce wa Allah a taɓawa an yaji ala bainaka wa baina azabin lafi wiqaya jin tsoron Allah ka sanya wa kanka tsakaninka da tsakanin azabar Allah wiƙaya bariya hijabi ake cewa abinda zai kare ta ba abinda zai kare ta kada fadawa cikin sabon Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab kenan mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma tsoron Allah ba kawai kamar da waɗansu daga cikinmu suke cewa tsoro Allah yana cikin zuciya tabbas yana cikin zuciya amma ba sa aiki idan tsoron Allah na cikin zuciya tabbat gabobin ka sai sun yi aiki insha Allah
na biyu shine mu yi riko da wannan addini babu abin da ya fiye mu da wannan addini Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu az-zukhruf idan ba manta ba aya na 43 فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم كيركو يا كأنبي محمد صلى الله عليه وسلم da abin da aka yi maka wahayi innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana biskan hanya madaidaiciya al'allama wanda ne wannan littafi mazuwatul ha'iyya abdullahi bin suleiman bin abidawa idan ban manta sunan shi ba yake cewa cikin waɗannan baitutuka tamassak bi hablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi was sunanil lati أتت عن رسول الله تنجو وتربح يتكيركو تأجير الله كبشريا kada ka kasance mai yin bida kuma ka yi addini da littafin Allah subhanahu wa ta'ala saboda ka samu katsira ka rabauta ka samu riba wannan addini babu abin da ya fiye mun wannan addini shine addinin islam mu da muke rayuwa a turai muna gani abubuwa da dama waɗanda ba musulmai ba wallahi za ka yi godiya wa allah subhanahu wa ta'ala da ya yi ka musulmi da ya yi ka don niger ba ruwan allah idan allah ya ga dama sai ya yi ka cikin wani kasa na kafirai ka tashi kafiri ka rayu kafiri ka mutu kafiri kuma a sanya ka wuta akwai waɗanda alkur'ani ga da muke karanta ba su ma san menene alkur'ani ba har yanzu akwai waɗanda samsam ba su yarda ma da addinin musulunci wani yake cewa shi da zai samu ya je amerika ko da ya sa kafa ne ciki ya mutu wallahi alhamdulillah ya ce ina ma a ce ya ce da Allah zai kai ni makka ko madina in mutu da alhamdulillah nike cewa binne kama sai ya yi muni wuya tun da abin na mutum mu a wajenmu idan mutum ya rasu kusan dola dubu biyu ne sama da miliyon daya da jika gari har da wani abu sai fa a samu abin da mutum nasiha ta ta uku ko in ce ta karshe shine mu yi kokari mu shirya guzuri mai kyau na haduwa da Allah subhanahu wataala lokaci baya da yawa lokacin haduwarmu da Allah wallahi baya da yawa tunda manzo Allah subhanahu wataala yake cewa an aiko shi tsakanin shi da tashi alkiyama kama haka ne mu yi kokari mu samu guziri mai kyau na haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala hassan al-basari yake cewa ya bin adam innama anta ayyamun kullama zahaba yawmun aw yawmuk zahaba ba'duk yace cewa ya kai dan adam ka sani cewa kai kamar kwanaki ne duk lokacin da wani ini ya shuda ya wuce kamar wani bangare na jikinka ne ya tafi hakanan na kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sai ake ai ba ku ji ba wani ya rasu Allahu akbar kenan mu yi kokari mu samu guziri mai kyau don za mu haɗu da Allah wannan kun shakka babu yadda muke a nan cikin wanga masallaci haka wata rana za mu tashi ba riga ba wando ba komi gabar Allah subhanahu wataala kuma ayi mana hisabi kun babbar guzirin shine za mu koma farkon abinda muka fara jin tsoron Allah wata zawwalo fa inna khairar zadin taqwa tsoron Allah idan muka ji tsoron Allah za a samu dukiya za a samu aihuwa kasa za ta gyaru komi ma za mu samu a ranar tashi alkiyama kuma a ba mu aljanna kamar da aya ya tabbata ko in ce suratu ali imran wasari'u ila maghfiratin zuwa karshe aljanna an tanada shi ne mawa wa iddat lil muttaqin masu shi tsoron Allah subhanahu wataala kenan mu yi kokari wannan rayuwa baya da tabbas wani yake cewa ya cilga mutum daidai da ya sani haɗari dukkanin su sun tsura su kenan komi daren daidaiwa ake cewa ko wata rana za a binne mutum idza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam annaka ba'daha mahmula ko shakka babu idan kuka kai wani makabarta wata rana kai za kai wa hada ma indi wa billahi tawfiq aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim Asha Allah, Asha Allah. khairan. Tun da gobe-gobe zai tahi, idan mutum zai balaguro mai suna ta karantar da mu a ce masa, Nastaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa kawati ma'amalika. Muna fata Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan nasihar tastahiqu an tuktaba bima'il uyun. Allah ya saka masa da alkhairi.